صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Yau ranar tadamun da jariri Abdullahi Rabi wanda aka kashe a hannun babansa a ranar ashura a karbala wanda wannan aika-aika ya zama wani alami na gayan mugunta da bushewan zuciya na su a zaluman wannan lokaci an san cewa imam hussein an hana shi ruwa tun ranar bakwai ga watan almuharram shi da dukkan jama'ansa saboda ka ɗauro wanda ke tare da su sai suka fifita yara a maimakon su sai ya zama su manya sukan kurkurwa nadiran ne amma su yara aka bar marwa din to an ce ma shi imam ko kurba bai ba samsam saboda ka ruwa har ta kai ma ya kare ga yara din su manya suka haƙura zama yaran ma yanzu ba su da shi to kuma shi wannan jariri sunansa ali ana mashi alkunya da abdullah ‘ya'yan imam da yawa suna da suna ali akwai babban ɗansa ali wanda aka fi san da ali akbar akwai kuma wannan yaro ƙarami wanda aka fi sanin shi da ali asgar akwai kuma ali zainal abidin magajin imam din to akwai wasu ma ali da yawa ce sukan sa ali a gida ɗaya da yawan gaske to shi wannan jariri mahaifiyarsa tana shayar da shi ya zama na ita bata ci ba bata sha ba ba ruwan da ta sha ballantana shi ya sami nono saboda kai kasance yana yana kuka saboda ba ko ya tsotsi nono ba abin da yake zibata kawai ke tsotsa ba ya samun komi don haka ne ma shi imam ya fito da shi ya ce to ta ba shi ya je ya roƙa ko za su ba shi ruwa ya ɗaga wannan jaririn a lokacin shi imam shi kaɗai ya rage har abu fadar abbas an riga an kashe shi ba kowa yanzu a cikin mazajensu sai imam shi kaɗai sai kuma magajinsa Ali Zainal Abidin wanda yake fama da rashin lafiya yana kwance a haima to ya daga wannan jaririn yake cewa da su idan kun ɗauka ni na yi maku laifi ne to shi mene laifin wannan jaririn yanzu shi yana kukan ruwa yanzu ba kwa shayar da shi ruwa ba to sau suna cewa eh a bashi ruwa daga cikin sai suna cewa lalle ba za ba shi don an ba shi shi Husaini zai sha zai sami ruwa sai ce in ba akalla ko ko ba ko ba ku ba ni ruwa na ba shi ba ku karbi yaron ku ba shi ruwa to sai wasu aka samu sabani a tsakanin suna cewa a ba shi ruwa din wasu na cewa kar a ba shi to sai kwamandan su Umar bin Sa'ad la'natullahi alaihi yace yace harmala ya kira wani mayan harbi ana ce masa harmala ya ce za ka iya samun jariyar ya ce kwarai ko dama shi mayan harbi ne sai ce raba gardama sai ya ɗauko kibiya mai kai uku suna saboda suna kibiyo kibiya mai kai ɗaya da mai biyu da mai uku ba a yin fiye da haka sai ɗauko mai kai uku ya ko daidaici jaririn a hannun imam ya cilla masa kuma ya sami jaririn aka ce wannan jariri abdullahi rabi aka ce sai ya dubi babansa sai ya murmushi sai aka ce imam ya ɗibi jinin ya watsa sama sama ta ce ita ba ta karɓi wannan jini ba don ƙasa ta ƙi karɓar jininsa sai ya zama a lokacin aka ci sanadiyan da zama ta yi jaja zuru kenan wannan ta'asa da mutanen nan suka aikata shigin irinsa ba a san shi ba a tarihi allah kalla su a laraba ba san ana yin hakanan ba a larabawa sun san suna yaƙi ana yaƙi tsakanin namiji da namiji gaba da gaba ba a kashe mata kun ba a kashe yara ko da mazaje ne ba a kashe mata ba a kashe yara yaƙi kuma ba ma a kashe namiji da su da unwanin kisa sai dai da unwanin yaƙi ana gaba da gaba ana fafatawa ba a kashe mutum ta baya kun ba a kashe mutum baya da makami hatta ko ana yaƙi inda zai wurgar da takobinsa to abokin karawansa ba zai iya sarar shi saboda kuma ana ya kira ga wani ya cika takobin a ƙasa shikenan kuma zance ya ƙare baya da za a yi shi wanda yake faɗa da shi ya tsare shi saboda yana nufin shi ya tsaye da yakin ke to wannan abin da suka yi wani abu ne wanda yake wato mai ban al'ajabi saboda ainihin tsananin ƙiyansu ya sa idanunsu ya rufe komi suna iya idan ba za a ba jaririn ruwa ba to menene na kashe shi to abinda mutum zai la'akari da shi dangane da mu yanzu nan muna raye duk cikanmu muna ganin duk kowanne mu da kowa gani kuma ko ta haka tarihi duk wanda kowa gan shi sai da ya wuce marhaban jaririyantaka ya zama yadda ya zama mutu kowanne mu nan ya fito daga cikin uwansa ne yana jariri ya girma ne da a ce ɗayanmu ko waninmu ko wasunmu ba a ba su dama sun rayu ba daga jarirai takarda ba su dama aka ba su hai ya sa suka rayu saboda haka shi jariri ba yana nufin mujarradin jariri ne kawai shi ne zai iya zama babba gobe wato a shi an hana masa ma daman ya rayu gaba ɗaya shi yasa wannan rana ta zama ranar tadamun da da shi wannan jaririn bil ahas da kuma tunawa da sadaukar wanda ya yi da wanda mahaifinsa ya yi na ainihin ganin wannan layya mai tsadan gaske jariri a hannun mahaifinsa a harbe shi da kibiya kace an ga imam yana tona ƙasa da yana tura yashi da takobinsa ya bizina jaririn kuma aka ce bashi ishe su ba da suka zo suna neman kawuka sun ta neman kan jaririn wasu na cewa an bizne shi a nan ne wasu na ai wajen kusan haimin shi muka ga yana tona ƙasa nan wajajen nan ne suka yi ta tattaunawa suna neman su ciro jaririn shi ma su cire kansa su tsire a mashi amma wannan bai yiwu musu ba ba su sami kan jaririn ba ba su ga jaririn ba kuma yana cikin abin da aka ce imam ajjalallahu farajahu in ya bayyana zai fito da wannan jaririn jini na zuba zai fito da shekar a yayin neman fansa ga irin wannan aika-aika da aka to tun a tarihi an ba da labarin fir'auna ya rika kashe jarirai maza yana raya mata fir'auna ya yi wannan ne da nufin dakushe yaduwan bani isra'ila yana bukatan isra'ilayawa amma ba ya son su yawa su yi karfi idan ya kashe su zai rasa su tunda yana da bukatarsu yana bukatarsu a matsayin ma'aikata waɗanda za su yi ayyuka da ake ƙasa take da bukata da masu ilminsu da marasa ilminsu da za su yi aiki na ƙarfi duk yana da bukatan wannan yana bukatan aikin masu ilminsu yana kuma bukatan aikin marasa ilminsu masu wanda za su yi amfani da aikin ƙarfi to in ya ga zama ya kawar da su duka zai rasa ma'aikata to kuma in ya kyale su za su yawa kuma za su yi ƙarfi saboda haka sai zuciyarsa ta sawwala masa ya rika yanka jariransu ne maza a shekara guda in shekara kuma ta juyo ya kyare bayan kan jarirai ɗin ta haka nan zai zama ba su ɓace ba ba su kuma yawa ba sai zama duk shekara sai a zaɓi shekaran shekaran yankan jarirai sai a yanka jarirai maza amma ba a yanka mata sannan kuma in shekara ta wuce sai a ce to wannan shekaran shekaran da ta biyo baya kuma sai a kyara duk jaririn da aka haifa sai wata shekarar kuma sai a ci gaba da yanka jarirai maza yakan yanka a lokacin da zaran an sami jariri ne saboda haka unguwannin zoma ma suka rika ainihin muraƙaba na gidajen da aka san mata na da ciki na jama'an bani isra'ila kuma a lura da yaushe aka haihuwa in an haifi mace a kyare ta in an haifi namiji a yanka shi ta haka nan fir'auna ya wanzar da nizamin da yake so ya wanzar ba tare da jin tsoron yaduwan isra'iliyawa ba shi ma shi yan abin da fir'auna ya yi ba a san an taɓa yin shi a tarihi ba sai fir'auna ne wannan to kuma Allah ta'ala ya intakama ya ɗauki fansa a kan fir'auna ta hanyar halaka shi da rundunansa baki ɗaya da mallaka mu bani isra'ila gabas da yamman ƙasa a yau zancen nan da muke yi ciki masu aikata ta'asa wanda suke tunƙaho da suke da ƙarfi hadda wannan haramtacciyar ƙasa da suka ƙirƙiro mai da suka sa mu suna isra'ila ta'asan da suke yi ya wuce na fir'auna domin shi fir'auna ya riƙa yanka 'ya'ya maza ne jarirai na bani isra'ila a shekara guda amma su wa'annan mutane sukan da gangan sukan yi hankoron inda aka tara jarirai da yara ƙanana da mata su harba kuma na suna harba ne su rugurguza su kashe kowa da kowa da uwan da 'ya'ya ba da ma da ba da aka tattara yara in ba da iyayensu mata ba saboda haka haka sukan daidaici inda aka aka samar domin tsiran jarirai da yara ƙanana ne su harba har asibiti bai tsira ba har matsabarta bai tsira ba ba inda ba su harbi kuma har da gine-gine ma ba su tsira ba suna rugurguzawa in su ko ba mutum a ciki su rugurguza wanda yake shi fir'auna bai wannan ba bai rusa gini ba bai kuma kashe mazajensu ba wanda suka girma bai kuma kashe matansu ba wa'annan kuma an mamaki wa'annan suna rayawan su ne jikokin wa'ancan da aka fir'auna ya rika yanka ma jarirai amma yau ta'asan da suke ya nunnunka na fir'auna kuma su wa'annan mutane mun ga abinda suka yi wannan ramadanan da ya wuce wanda ainihin sun kashe mutum sama da dubu biyu kuma galiban su kananan yara ne mafi yawansu saboda haka wannan ranar ta zamuni ne da dukkanin masu kashe jariri da dukkanin jariran da ake karkashewa sawa'un abin da ake ce ma yaƙi ne don abin da ake ce ma yaƙi yanzu gaskiyar magana shine ba yaƙi ba domin abin da ake ce ma yaƙi shine haɗuwan mayaƙi da mayaƙi gaba da gaba shi ne yaƙi wannan abin da aka sani yaƙi ke yana da makami kana da makami gaba da gaba hatta in yana da makami kana da makami ba a yin yaƙi gaba da baya in ya juya baya kyale shi ake ko ana fafatawa wasu suka zuba a guje da makaminsu a hannunsu ana kyale su ba abin su a kuma idan suka zubar da makami ba makami a hannunsu ba a hannunsu ko suka ɗaga hannu ko suka daga farin tuta shikenan to amma yanzu ana samun al'umma ne suna kwanci a gidajensu a ma'amintansu a zuba musu wuta ta sama a kona girajen da duk wanda ke a rugurguza da a kwanaki ana ba- tun- tono gawaki a cikin baraguzai wayansu ma ba za a iya tonowa ba to wannan wa- wa- wa- wa- wannan ta'asa da ake yi da sunan wai yaƙi wanda ke ya saba ka'idan yaƙi bai bambanta da kashe-kashen jariran da fir'auna ya kasance yana yi ba ko ma mu ce ya mafi muni daga kashe-kashen jariran da fir'auna yake saboda shi fir'auna je- ka- kashe-kashen jariransa ba yana neman duk jariri ne ya kashe ba ya ɗauke shi ne a matsayin dabaran eh, wanzar da bani isra'ila ba tare da sun yawaita ba yanzu abinda ƙasar da ake ce mai isra'ila take tana ƙoƙari ne ta ta katsa ƙarshen falasɗinawa ta hanyar kashe ya- jariransu suna ganin in suka kashe yara zai zama yanzu babu mustaqbal ga wannan al'umma al'umman za ta ƙare manufansu ke saboda haka ba su damu da me suke yi ba kuma yanzu za mu iya ganin cewa yanzu abin da ake yi ko a ta a wannan ƙasar wanda shi ma ba su damu da wa suke kashewa ba Ba- ba su- kowa ne suna iya kashewa kuma mun ga abin da suka yi mana mu a nan wanda shi ma cikin wanda suka karkashe galibansu yara ne ƙanana akwai ɗan shekara hudu a cikinsu akwai yar- akwai ɗan shekara tara kuma wa- mafi yawansu 'yan shekara goma sha ne sai kuma 'yan shekara ashirin da wani abu wanda suka hara- haura ta ɗan ka haura talatin kuma sai ga adadin ya fara raguwa in ka haura arba'in za ka ga adadin ya ragu sosai kuma wani ka je hamsin za a yi- ba musamman wanda ya haura sittin baban da mutum ɗaya wanda yake da sittin da shida wani dattijo ibo kuma kirista shine kawai yake da shekara sittin da wani abu amma in ka ce shekara sittin da wani abu an sami ɗaya sittin zuwa hamsin zuwa sama ko ko mu ce arba'in zuwa sittin akwai waɗansu ƙalilan mafi yawa 'yan goma sha ne sai 'yan ashirin da kuma galibansu ba su yi aure sun hayayyafa ba mafi yawansu ba su yi aure ba saboda haka ɗalibai ne har ma a wata fanni ke nake cewa ina ma yaran nan da aka ce mana ina ma an ba su dama ko da a ce sun haihu sun bar magada amma dai sun tafi to i- i- i- idan jari- jariri ne fa shi ba a ma ba shi daman ya rayu ba an hana shi rayuwa da- damar rayuwa waka wannan lokaci ne na ainihin nuna solidarity da tadamun ga dukkanin jarirai da kuma Allah wadai da makasan jarirai domin duk wanda yake yankunan ya kashe jariri yana kokari ne ya hana damar rayuwa gaba daya yana rusa rayuwa ne gaba daya saboda shi da yake kisan da a ce an kashe shi yana jariri da ba shi da ma ba a san shi ba ila ya ka ce kawai sai dai a tuna mahaifiyarsa ta haifi yaro kuma ya an kashe shi ke da ci a ƙari ba a san menene za a samu mai zai kasance an riga an hana shi daman ya rayu wani mutum ya taɓa musulunta muna tsare tare da ya musulunta a hannuna to sai na bani labarin abin da ya kasance tare da shi lokacin kafin ya zama musulmi ya ce ainihin matarsa eh, tana ta haihuwa kuma sai ransa ya saboda cewa a zubar da ciki saboda haka sai suka je suka zubar da cikin jariri lokacin kotansa ya ce ma ya kai hudu jaririn suka daidai suka zubar shi yake gaya mini ya ce to ainihin har- har ya zuwa wannan lokacin daga baya musulunta shi ke gama yake ce min yakan rika mafarki ya ga wannan yannan jaririn yana cewa baba mai hana me yasa ka hana ni zuwa duniya sai ya firgita ya tashi firgigi kuma lokacin da ya wannan aiki shi ba bai musulunta ba amma yace kullum yana mafarki yana yana yawan ma- mafarki ya ga yaron yana ce mishi me yasa ka hana ni daman zama- zuwa duniya wato shi wannan wannan wannan an hana shi an hana a haife shi to shi ma jaririn duk da aka shi kaga shi ma ya zai kai karan an hana shi daman ya rayu an ce mana gobe kiyama hatta tsuntsun da aka kashe ba dalili yana kai wanda ya kashe shi kara zai ce ya rabbi ya kashe ni ne ba dun ya ci ba ya kashe shi ne kawai saboda inda in ya yanka tsuntsu ya ci shi ba ya da tsuntsu ya iya Allah ya halice shi kuma ya halatta shi ya zama ya zama nama saboda haka idan an in an ci naman sa ba yadda ya iya mahalicinsa ne ya shirya haka nan ba an cuce shi bane kuma za a yi masa sakayya haka ma dabbobin da ake yankawa don a ci su ma za su sami sakayya saboda haka Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara ya ce wasu daga cikin waɗannan dabbobin an azurta mu da su ne don mu ci namansu don haka ne ma su dabbobin za su gobe kiyama za su kai karan wanda ya ci namansu bai bauta wa Allah ba aka ce hakki fi a ruwa sai ya ce ya raba ya adalci ina ruwa ya ɗauke ni ya kai ni wata ya gasa ya ci ni ka hore shi gare ni na bi umarninsa amma shi bai bauta maka kai da ka halice shi saboda ka ai adalci a sashi a wuta doki ma zai ce ya rabbi ka hore ni ni na bi umarninsa ya hau bayana ne su kuwa da shi amma shi da ka halice shi da ka halice ni ka hore mishi ka hore mini shi ka hore mai rai mishi ni har ya sarrafa ni yadda ya ga dama ni na bi umarni don haka ka so amma shi bai bauta maka ba saboda ka ya rabbi a yi adalci a sa shi a wuta don haka ne ainihin ya kafe gani ga jaririn da aka kashe ya kake gani da jaririn da aka hana shi daman ya rayu kaga shi mai zai ce kamar yadda yazo a cikin Qur'ani wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat a ranar yayin da za a tambayi mau'uda wanda aka yariyar da aka bizne ta da rai a jahiliya sun kasance su kan bizne ƴaƴansu mata da rai wai saboda gudun kada su girma su kawo masa abin kunya to ita wanda aka bi jaririyar da aka bizne ta da rai za a tambaye ta sai aka ce ba a alkur'ani Allah ta'ala bai ce mana za a tambaye wanda ya bizne ta ba amma wannan ya fi tsanani fiye da a ce an tambaye wanda ya bizne sai aka ce wanda aka bizne ta za a tambaye ta da wani zunubi aka bizne ki wannan ya fi tsanani ma a ce ainihin an tambaye wanda ya bizne ta mai sa ka bizne ta domin aka tambaye ta aka ce me kika yi aka bizne ki me za ta ce ya ya rabe ban yi laifin komai ba amma tambayewa mai business ne din me ne masa kaga zai fi tsanani a kansa in aka zo da wanda ya business aka tambaya to lokacin da za a zo da wayannan jarirai da masu kisa kuke karkashewa a tambayi jariran me kuka yi aka kashe ku a lokacin ku ku makasan sun san sun san makoma to wannan lokaci namu wanda yake ainihin ainihin yazidawan yau don ranar juma da ta wuce wani mai yin hudu ba a masallacin juma'a na birnin tehran sai sa'idi wanda ya ba da sallah din a cikin hudubansa ya ce a yau yazidun yau ya misiltu ne a united states of america da da uk da ƙasan sahayunancin da suka kafa wato kenan da wata ibara wato yanzu america suna minci america ana iya ganewa ba america ba muna nufin continent ba ne muna nufin wata ƙasa ne wanda obama ke na shugabanci yau amerika da ingila da sauran tinkahon taliki da kuma kasar haramtaccen kasar da suka kafa mai suna isra'ila yau suke su suke misalta yazidu su ne yazidun wannan lokaci kuma ta'asan yazidu suke ta hanyar kirkiro kungiyoyi daban-daban na ta'addanci wani abin takaici shine ta'addancin nasu sai suna yi da sunan addini na musulunci su suke kirkiro kungiyoyin ta'adda daban-daban har ma ta kungiyar ta'adda suna ce mata wai wai daular musulunci sunanta daular musulunci islamic state sunanta ma ke ko kuma su ce masu tsatsauran ra'ayin addini na islamic state amma dai sunansu da ke wato abin nufi shine su su wa'annan ta'azan yazid wanda shi ma yayi da sunan addini ne shine su ma yanzu suke yin ta'asa irin wannan su ma da sunan addini yayi ne kuma a madadin roma a wancan lokacin daular roma wadda yana ma da dangantaka da su tun da uwarsa ainihin banasariya ce kuma a fassarar ƙulibatun rum fi adon an ce ana nufin su ne banu umayya saboda haka kuma wani abu ne su kansu turawa suna gode ma babansa mu'awiya akan taimakawan da yi wajen dakushe yaduwan addinin musulunci da kawo mashi rigiman cikin gida wanda da ba don haka ba da ya ɗago ya mamaye duniya to yau wa'annan mutane yazidin wannan lokaci shine abin da su ma suke yi su ma za ka ga ainihin abin da ya dame su shine su hana daman a rayu to dama mun ce insha Allah wannan dara daga yake ranar juma'a ce kuma ga shi mun ce insha Allah muna fata komai da komai za mu yi mu bar nan sha biyu da yake juma'a ce ba za mu tsawaita magana ba ainihin ina jin an riga an yi yan tamsiliyoyi ko kuma ga yara suna shan zufa da zafi wurin ga shi ma suna koke-koke amma mun ce jarirai ne na ga wasu sun zo da yaran suna tafiya da kafa duk sun manna masa koren kyalle jarirai masu shan nono muka ce ba masu tafiya da suna kara kaina ba na ga wata nan ta wuce ɗanta na bere ta ita ma ta maka mashi koren in muka ce yara za su yawa jarirai muka ce masu shan nono kawai kar su wuce shekara biyu shi jaririn da aka ba ya kamata a riƙe masa don tarihi ko da mu ce kaga lokacin da kake jariri kaje kana nuna solidarity da abdullahi rabi sai aje masa shine kyautan da zamu ba jariri insha Allah amma bai kamata ya zama wanda ya wuce jariri ya farba ba to shi kenan da yake za ma ainihin mu ba mun tsammaci jariran ba su wuce dubu ba saboda haka kamar guda dubu aka yi to ga jariran su an ce da yawa ma ba su samu ba ko saboda ba ba mu da ba mu san nawa ne ta yi ya zama ba a kai haka nan ba sai kuma aka kai haka aka zo aka wuce kila da za a sami dan raguwan kyalle ko a dan gutsutsura a miƙa masu ko da bai zama riga ba insha Allah ko dan guntun kyalle kore ko ba so ba ko da yan kyalle kamar wannan aka samu dun tabarrukan in mutum ya dan samu sai sai ya aje mu jaririn ya ce ka gani da ka je ta zamu balle kuma an ce akwai amma ba kawo ba ko kafin a tashi za su samu in sun samu akwai kyallayen da za su samu ba zai kai cikakken riga ba amma za a sami tsora a a wuya eh jarirai kawai ba yara ba jarirai masu shan nono ba yara ba insha Allah wal insha Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ma duwa'yan nan jarirai albarka muna roƙonsa ya rabbi ka rayar da su rayuwa tsayi ba ka sa su zama na tsawon idanu ga iyayensu ka sa su zama ƙari ga al'umma na musulmi masu riko da addinin musulunci muna roƙon ka kiyaye waɗannan jarirai daga sharrin wannan zamani da sharrin wannan mahalli da suka sami kansu a ciki ka kiyashe su sharrin shaidan kuma ka kare su daga sharrin yazidin wannan zamani ana muna roƙonka ya raba ka tsinewa yazidu da ubansa mu'awiya da duk yazidodi da aka yi autun daga yazidin wannan har ya zuwa na yanzu Allah maɗan sarki masu kashe jarirai Allah maɗausaki muna roƙo yaran da kai musu kai gaggawan ɗaukan fansa a kansu Allah maɗausaki waɗanda suka kakkashe mana ‘ya'yanmu a ranar ƙudus Allah muna roƙonka ya rabbi ka ɗauka mana fansa da gaggawa Allah maɗausaki muna roƙonka ya rabbi ka maishe su misali ga ‘yan baya Allah ka maishe su wa'azi insha Allah wal azim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin insha Allah insha Allah Allah ya muna mana kuma na na baɗi